آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna ɗaya ga watan Rabi'ul Awwal a hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1445 muna kuma hudu ga watan tara shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki DRA a cikin garin Gumel a karanta littafin kitabun Tauhid لشيخ المحدد محمد ابن عبد الوهاب sati da ya gabata mun yi magana mina shirki al-isti'azatu bi ghairillah neman kariya da tsari a hannun wani in ba Allah bane wannan abin shirka ne wannan babin shi ma yana da alaka da babin da ya gabace shi Malam ya sake cewa babun mina shirki an yastaghitha bi ghairi llahi aw yad'u ghayrahu shi ma shirka ne mutum ya nemi agajin wani ba Allah ba ko ya kira wani Allah madaukakin sarki da istighatha da addu'a duk abu ɗaya ne bambanci kawai ita addu'a a kowane hali kai ta sunanta addu'a yanzu kawai kana zaune ka ji kana da buƙatar abu ka ɗaga hannu addu'a ce Allah ba ni kuɗi addu'a ce dukkanin mu muna sa ran lafiyar mu kalau anan Allah ka mai mu lafiya Allah ka ba mu kaza waɗannan addu'a ce lokacin da ka shiga tsananin buƙatar abu in ba ta biya ba akwai damuwa wannan shine istighasa a lokacin kake buƙatar abin a lokacin kake so a baka shine istighasa addu'a kuma bukatu na yau da kullum, ko su biya a lokacin ko ba su biya ba, damuwar ba za a ganta a zahiri ba. Shi ne bambancin addu'a da istigasa. Istigasa halin ya je makura kawai taimakon ake nema a daidai lokacin. Addu'a abubuwan da ake na yau da kullum. To da addu'ar da istigasar a wajen wani ba Allah ba dukkaninsa shirka ne. Malam ya ce abin da za mu samu a babin wa qaulillahi akwai fadin Allah madaukakin sarki wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli Allah madaukakin sarki ya ce wala tad'u min dunillahi kada ka kira kowa koma bayan Allah in dai addu'a ce da bukata, kada ka rauki kowa in ba Allah ba ne, wanda za ka kirawo ma layan fa'uka wa layan durruk, ba zai cuce ka ba, ba kuma zai amfanar da kai ba, ko ba zai amfane ka ba, ba zai cutar da kai ba. Fa in fa'alta, in ka kira wani Allah, fa in na ka idan mina zalimina, to lalle kana cikin azzalimai. azzalimai kuma anan suna kana cikin mushrikai inna shirka la zulmun azim to fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin Allah sai ya sake bayyana yadda al'amarin yake yace wa in yamsaska Allahu bi dhurrin idan Allah ya dufe ka ko ya shafe ka ko ya kama ka da kunci da cutuwa fala kashifa lahu illa hu ba mai iya dauke wannan kuncin da damuwar in ba Allah madaukakin sarki ba zaka duk wani hali da ya canja maka wannan rashin lafiya ne, ɗaukewa arziki ne, kamu ne, ɗauri ne, wannan duk yana cikin imyar saskallahu bi burri. To duk wanda za ka kama kafa da shi ba zai yi ba, ina Allah ta yi falaka shi falahu illahu. Ba mai yayi wannan damuwar da kunci in ba shi Allah maɗaukakin sarki ba. Wa ayyuri duka bi khairi, in kuma ya nuface ka da alkhairi fala radda li fadlihi to ba mai iya ɗauke falalar Allah maɗaukakin sarki da alkhairinsa. Da haka in ya yi nufin alkhairi tabbas zai tabbata, in ya yi nufin sharri ba mai iya kawarwa. Don haka sai Allah ya ce to kar a kira kowa sai shi, don shi ne ke iya ɗaukewa kuma shi ne mai iya badawa. In an kira wani ba shi ba, Allah ya ce wannan ɗin shirka ce, Allah ya tsare mu. Wa qauluhu da faɗin Allah maɗaukakin sarki, fabtagu inda Allahin rizqa wa abuduhu washkuru la Allah madaukakin sarki yace fabtagu inda Allahir rizqa idan kuna neman arziki to ku nemi arziki a wajen Allah madaukakin sarki wa abuduhu ku bauta masa washkuru lahu kuma ku zamanto masu godiya a gare shi ilaihi turja'un hakanan zuwa ga Allah madaukakin sarki za a maida ku da haka wanda yake neman arziki a rayuwar duniya wannan na abinci ne ko na kuɗi ne ko na sutura ce ko na zuriya ce wannan arzikin a wajen Allah ake neman shi in ka nema a wajen wani shi ma hauka sauka layi wa abuduhu ku bauta masa wannan ya nuna cewa kenan addu'a da za ka yi ka roƙi ubangiji ita ɗin ibada ce yasa ya ce fabtagu inda Allahin rizqa wa abuduhu washkuru lahu in ya ba ku to kuma ku zamanto masu godiya a gare shi ilahi turja'un wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki wa man adallu ba batacce bu man yada umin dunillahi kuma bayan wanda ke kiran wani Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai iya amsa masa kiran shi a ranar gobe alkiyama ba wannan kuma Allah ya game dukkanin abubuwan da ake kira. Inda za ka shekara kana kiransu ko ka ƙare rayuwarsu, Allah ce ba za su iya amsa maka ba. Wa man adallu mimman yada umin dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafiluna. Za ka yi ta kiran, ka yi ta ambatan sunansu, ka yi ta kama su, suna ma rafkane ba su ma san kana kiransu ba. Wani Allah na sake gaya wa masu kamun kafa da waliyai, ko masu kamun kafa da shehunnai ko masu kamun kafa da annabawa fa duk kiran da kuke yi ba ma sa jin da haka wanda za ka yi zura ya ji ka ka roƙa ya saurare ka Allah madaukakin sarki ne man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun su waɗannan da ake kira dangane da masu kiran nasu a rafkane suke ba su ma san ko na yi ba sannan babban ma da na sanin wa idza hushiran nas in an tashi mutane a gobe alkiyama wa idza hushiran nas kanu lahum a'da'an waɗanda aka kira din za su zamanto abokan gabar masu kiran nasu yanzu duk wanda yake kiran shehu a rayuwar duniya kowane irin shehu ne in yasi ne ko abdulkadir ko kowane irin shehu To inda za a tashi a ranar gobe alkiyama su wannan shehunan su za su fara gaba da kiyayya da masu kiran nasu. Wa idza hum shiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin za su butulce wannan ibadar duk abin da suka yi a gaban Allah madaukakin sarki Allah ya ce bai santa ba. Da haka duka wannan jerin gir ayoyi suna tabbatar mana idan za mu yi addu'a ta yau da kullum mu roki Allah. Shi kadai yake ji kuma shi kadai zai iya amsa addu'o'i duk wanda za mu kira bai ji ba barantana ya amsa. Wa ƙauluhu da faɗin Allah maɗaukakin sarki, amman yujibul mutsarra, wane ne yake amsa ma al-mutsarra wanda ya shiga kunci da tsanani, al-mutsar. Wannan shi ne bambanci yanzu ya shigo babin al-istighasa. Waɗancan addu'a ce ta yau da kullum, nan kuma ya ce, amman yujibul mutsarra. wane ne yake amsa ma wanda ke cikin halin kunci ya gama takura ya kai makura idza da'ahu in an kirawo shi wa yakshifu su'a ya yaye damuwa duk duniya wa yake iya yin wannan wannan ba wanda yake yi in ba Allah madaukakin sarki ba in dai an kai gargara takura to ba wanda yake iya yi ina ji a hudu ba mun karanta wannan ayar mun kuma yi hudu ba da ita mun kawo maganar Ibn Kathir kan wani mutum da yake yin haya da jakin shi a lokacin da ina ji a yankin kasar Dimashq wannan mutum al'adarsa kawai in ka sauka zaka tattara masa lodinka da kayanka da komai sai ya dora akan jakunan shi ya hau wani ka hau wani shi kuma zai bi hanyoyin da ya sani za a kai maka kayanka ka biya kuɗin lodi ka biya kuɗin jakuna da komai shi kuma a hanya ya kiwo ya ci ciyawa yayi wa har ya sake dawowa gare shi yana nan wata rana kai wani mutum ya zo ya hau jakunan shi ana tafiya sai ga duk hanyar da ya saba bi wannan mutumin sai ya ce a canja ta duk hanyar da ya saba bi wannan mutumin sai ya ce a canja ta har sai da suka shiga wani guri tsakanin duwatsu ne abinda balarabe yake kira a shebe tsakanin dutse da dutse a samu yar karamar hanya kuma an kai shiga ciki sai ga ta buɗe ta zama katuwar farfajiya sannan ta sake tsukewa a inda za ta fita sai ga yana zuwa kawai duk kasusuwa ne da kwarangon ɗin mutane da kawuna sai wannan mutum ya ce shi al'adarsa shine duk wanda ya kawo wannan gurin a nan yake hallaka shi da kai ma yau hallaka ka zan ya ce to in wannan ne kuɗin da ya caja na haya da waye duk ya bar masa ya ce dama ita riga sun zama nashi ya ce to ya haɗa da jakunansa da komai ya ce dama duk sun zama nasa duk wani abu da zai mai tayi da shi akan ya sallama ya ce babu sai kawai abin da yake jira ya hallaka shi ya ce to yana neman a bashi alfarmar raka'a biyu ya yi sallah raka'a biyu ce ya bashi wannan mutumin da ya kabbarta sallah sai ya ce duk karatun da zai iya yi a duniya ya ki zuwa kan shi alhamdulillahi rabbil alamin ba za ta zo ba wannan shine ta ga higa halin kunci da takura da haka yana ɗagawa kawai da ya kabbarta sallah ya ce wannan aya ce kaɗai ta zo masa amma yujibul mutarra idza da'ahu ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ويكي إيا ياي قنشي ويكي إيا ياي داموا ويكي إيا باكو زما أدوران أساكو جداد الرجوة akwai wani Allah da ya isa in ba Allah madaukakin sarki ba kawai sai ya karanta wannan ayar yana karanta wannan ayar da ita yayi ruku'u da ita ya sujada. Kawai dai abin da zai iya gani kawai ya ga wani mutum kamar a sukwane a kan doki da fararen kaya, kawai ya gani da kai a gabansa lokacin da ya sallama. Yana jiwa kawai sai ya ga mutum wannan ɓarawon da yake jira ya ƙare sallah ya fille masa kai kuma an fille kan ɓarawo. Sai ce masa kai wane ne? Sai ce ni kuma ana rasulu mai yujibul mutarra idza da'aku. ni ɗan aiken wanda yake yaye kunci ne idan an kiraye shi. Mana yanzu wannan shi mutumin da ya aikin ba shi ne mai aikin ba, amma ɗan aiken mai yaye kuncin ne. Da haka kenan Allah maɗaukakin sarki da in ka shiga kunci za ka kirawo shi. So shi kuma Allah yana da amsar da zai bada a daidai wannan kuncin da ka bada. Wannan shine bambancin istighasa da addu'a. Waɗancan duk ayoyin da muka ambata kamar suna magana ne akan addu'a, amma istighasa idan an shiga irin wannan halin. To yanzu wannan mutumin da yake tsakanin duwatsu da shi da ɗan fashi da makami a gabansa da wuƙaƙe, yanzu ana in yayi kururuwa wa zai iya amsa mashi. In ya kira mutanen garinsu wa zai ji, in ya kira shehu ba zai ji ba, in ya kirawo aljani ba zai ji ba, in ya kira mala'ika ba zai ji ba. amma da ya kira Allah sai Allah madaukakin sarki ya turo masa wanda zai ji amma yujibul muqarra idza da'ahu kamar mutum ne a tsakiyar teku yana kan kwale-kwale wata gaba kilomita 100 baya kilomita 100 duk inda zai kada kilomita 100 kafin ya je gaba in Allah ya so wannan kwale-kwalen ya kare in ya kare ina zai iya tsira ba shi da inda zai tsira to idan wannan jirgin ruwan ya zo karyewa a wannan halin addu'ar da za ka yi istighafa ce, to hatta mushrikan larabawa su kuma sun yarda in an zo wannan halin gunki baya aiki sai Allah maɗaukakin sarki. Yasa ya ce fa'iza rakibu fil fulki da Allaha mukhlisina lahuddi. Idan suna kan jirgin ruwa, suna tsakiyar teku, annoba ta taso, suna kiran Allah maɗaukakin sarki ne suna tantance addu'a kaɗai Allah maɗaukakin sarki suke kira. Kamar mutumin da yake cikin ɗaki, wataƙil ka kulle windo, ka kulle ɗaki, ka kulle ƙofa, kuma wataƙil sai Allah ya jarrabe ka gobara ta tashi. Ka nemi ƙofa ka rasa, ka nemi mukulli ka rasa. Yanzu anan waye kake tsammani zai iya baka agaji idan ba Allah ba. So duk addu'ar da za ka yi a irin wannan gurin, istighatha ce ba wanda zaka ambata sai Allah in ka ambaci wani to akwai matsala na taɓa bada misali ka taho da mota wata kilkara tafiya 160 sai da ya rage wata killan da wannan kyallan naka sai ka gane ashe rami ne a gabanka wata kilka taka birki ma ka ji ya tsinci kuma ko da zaka taka birkin daga nan zuwa wannan kyallan a ɗari da sittin akwai wanda zai iya riƙe ka idan ba Allah maɗaukakin sarki ba. So lokacin da ka hango mutuwa in dai ka kira wani to za ka mutu ne ba akan musulunci ba. Saboda ba wanda ya isa ya taimake ka a daidai wannan gurin idan ba Allah maɗaukakin sarki ba. To duk lafazin da zai fito a bakinka istighasa ce. Kuma kaɗai Allah maɗaukakin sarki ake kira a daidai wannan halin. A wannan gurin ne za a ga Bahaushe ya faɗa cikin matsala a tarbiyyar da ya samu. Na sha faɗa a karatuttuka. Za a ga al'adar Bahaushe ko tuntuɓe ya zo yi. Za ka don lokaci ya ce maka shehu. Sai ce maka Abdulkadir. In haɗari ne sunan wali zai ambata maka ko wani abu. ko Sidi ko Abdulkadir wata kilo da ce maka Inyasi wanda kilo da ce maka kaza to duk waɗannan da zaka ambaci sunansu wallahi da zaka mutu a daidai lokacin zaka mutu ne ba a musulmi ba saboda dukkanin su ba wanda zai iya sauraron ka ba wanda zai iya baka agaji da za su iya sauraron ka su iya baka agaji to da ba a zo wannan marhalar ba da wata kil Abdulkadir yana raye da wata kil Inyasi yana rai in har kai za su sa ka kasa mutuwa to da ba su mutu ba da suka mutu kuwa wannan nuna cewa akwai bala'in da in ya taso wallahi ya fi karfin su sai Allah madaukakin sarki amma akwai nau'i na taimako da dan adam zai iya maka wannan a halin zai iya maka watakil Allah ya jarrabe ka wani bangare na gobara sai ya kama watakil wani yanki na gobara sai ya kama to lokacin da za ka kirawo agajin mutane yanzu kana neman agajinsu ne idan da wanda zai iya watsa ruwa idan da zai iya watsa kasa idan da zai iya yin kaza a yi a rage wannan gobara din ba wai halaka ba ko tsare abin da ta faru wannan akwai aikin da ɗan adam zai iya yi shi idan an yi wannan ba laifi ba ne akwai kuma aiki da ɗan adam bai isa yi ba ko yana tsaye a kanka to wannan ba a ambatan kowa sai Allah maɗaukakin sarki sai ɓangaren hadisi ya ce wa rawa tabarani bi isnadihi imamu tabarani ya rawato hadisi da isnadin shi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam munafiqun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi wani munafiki yu'zil mu'minina yana cutar da musulmi yana cutar da masu imani wata kil dan ta'adda ne wata kil mai kidnapping ne wata kil mai bakar kyan maganganu ne wataƙil mai zamba ne, wataƙil mai habaici ne, ba a faɗi nau'in cutarwar ba, ba kuma a samu hadisin da ya tasirihi da sunansa ba sunansa wane ba a faɗa ba. Faƙala ba a zuhu, wani cikin sahabbai sai ya ce, Ruwayoyin da Nabi Abubakar Siddiq ne, mai riwayar kuma Abu Ubada, sai yake cewa ku mu bina nastaghiku bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min hadal munafiq. Mu miƙe, na ce lokacin manzon Allah ne ya fito daga gidansa. yana fitowa sai abubakar ya ce masa mu miƙe gaba ɗaya nastaghifu bi rasulillahi mu nemi agajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min hadha almunafiqi yayi mana maganin annoba da bala'in wannan munafiki fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a riwayar da shi ibnu abdul wahhab ya kawo wannan littafin innahu la yustaghathu bi ni kan ba a neman agaji na wa ake neman agaji kenan Allah madaukakin sarki innama ko wa innama yustaghathu billahi wanda kawai ake iya neman agajin shi Allah madaukakin sarki ne a wata riwaya da yace qumu bina ku tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ba a meke mu wa innama yuqamu lillahi azza wa jalla wanda ake mekewa a tsaya a gaban shi Allah maɗaukakin sarki ne. Da haka a riwayar guda biyu, ya hana a miƙe masa don an ga ya taho, kuma ya hana a nemi agajinsa don ba wanda yake ba da agaji sai Allah maɗaukakin sarki. Masu ta hakikin hadisin sun ce hadisin ba'ifi ne akwai Ibn Duhai'a ya yi an ana an an bai faɗa ƙwararra ba ya ji maganar daga malamin shi. Da haka malamai suka ce akwai nau'i na ba'ifanci a cikin hadisin, amma magana haka take. Ba a neman agaji face a wajen Allah maɗaukakin sarki don Allah kaɗai yake iya ba da agaji daidai da ayar da muka wuce amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a malai ce fihi masail wannan babin akwai abubuwan fahimta al'ula abu na farko da zamu fahimta anna atafa du'a'i ala al-istighatha min atafi al-ami ala al-khas da malan ya hada addu'a da istighatha a bude babin shi yace a hada babba ne akan babbarami ma'ana duka jinsin juna ne mai fadin shi aka dauka akan tsokake addu'a shine kowace irin addu'a kai sunanta addu'a istighatha kuma fa sai a halin da ake cikin kunci da takura yanzu idan na daga hannu ina cikin matukar bukata za a iya kiran wannan abin da suna addu'a amma abin da yafi dacewa a duniyar ilimi shine a ce masa istighatha amma sunansa addu'a dan haka da istighatha da addu'a duk a roki ubangiji amma addu'a a kowane hali istighatha in an gama shiga cikin kunci asaniya matsala ta biyu tafsiru qaulihi mun ji bayani me ake nufi da faɗin Allah maɗaukakin sarki wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru kar ki kira wani bayan Allah a wanda ba zai amfane ka ba ba zai cuce ka ba mun fahimci cewa ba wanda zaka kira ya amfane ka ba kuma wanda zai cutar da kai dan baka kira shi ba in ba Allah maɗaukakin sarki ba asalisa abu na uku anna hadha huwa shirkul akbar roƙon wani biyan bukata ko kawar da masifa yana cikin babbar shirkar da in mutum ya mutu na yi ba shi ba aljanna. Arabi'a na hudu, ina aslahan nasi wanda ya fi kowa nagarta cikin mutane, lau ya fa'aluhu irda'an lighairi da zai yi abin da wannan babin ya hana ko ayoyi kawai don wani ya ji daɗi, tsara mina zalimina, da ya zamanto cikin azzalimai. da za a samu malamin da ya fi kowa tsoron Allah a Najeriya. Kuma da ya tashi addu'a sai ya kira wani malami nasa, ko ya mutu ko yana raye, to da shi ma wannan malamin da ya fi kowa tsoron Allah daga wannan lokacin da ya zama mushiriki, daidai da aya ta farko da muka karanta. Wala ta da umin dunin lahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin. Da za ka yi da ka zama to cikin azzalimai. ayar kwarara manzon Allah a cewa magana inda za a tuhu manzon Allah da cewa fa da zai yi da yayi shirka to duk wanda ya kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai kira wani Allah shi ma da ya zama to mushriki al-khamisatu tafsirul ayati allati ba'daha mun ji karin bayani akan aya da ta zo bayan bayanta fabtagu inda Allahi rizqa wa abduhu washkuruna asadisa kaunu zalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran kiran wani ba Allah ba fa baya amfana da kai a duniya duk da an ce kafirci kakka dauka dan an ce maka kafirci ne kace tunda dai bukata ta za ta biya bara'i na tuba to ko ka kira hau bukatar ba za ta biya ba wannan shine abin da yawancin mutane suka jahilta dan ka kirawo shehu ba fa bukatar ka za ta biya ba dan ka kira aljani bukatar ba za ta biya ba dan ka kira mala'ika bukatar ba su ma ji ba barantana su biya to ko da ba za su biya bukatar ba kuma wannan abin har yau sunansa shirka malam sai yace tafsirul ayati sadisa bayanin aya ta uku da muka karanta a cikin babi din wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah asamina matsala ta takwas anna talabar rizqi neman arziki la yanbaghi illa min Allah bai dace a yi shi a ko'ina ba sai a wajen Allah maɗaukacin sarki. Faftago inda Allahin rizka, kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Kamar yadda ba a neman aljanna har wa yau sai a wajen Allah maɗaukacin sarki. Mala yana so ya gaya maka arzikin duniya ba mai iya ba da shi sai Allah. Kamar yadda arzikin lahira ba mai iya ba da shi sai Allah maɗaukacin sarki. duk wanda ya dogara da shehu a neman arzikin duniya yayi asara duk wanda ya dogara da shehu zai shigar da shi aljanna a ranar gobe alkiyama yayi asara abinda nayi imani da shi shine duk wanda ba yake sa rai a ranar gobe alkiyama shehu ne zai shigar da shi aljanna to ba zai shiga aljanna ba ni ne nayi imani da shi in dai akwai wani shehu da ka yadda shi ne zai shigar da kai aljanna to tabbas ban da kai a shiga aljanna amma wanda ya da zai nemi aljanna a wajen Allah maɗaukakin sarki ya yi aiki to wannan insha Allah zai samu aljanna wannan kuma bai hanawa wani ya fada ceton wani wataƙil kuma kai ɗin kai ne wani ma zai faɗa cetonka a ranar gobe alkiyama sai an je ne za a sani wallahi wanda ake musu kallon manya a duniya in ka je lahira za ka iya ganin su ƙanana ne wanda ake musu kuma kallon kaskantattu ne a duniya in ka je gaban Allah ba mamaki masu daraja ne a wajen Allah maɗaukakin sarki ko a duniya haka manzo Allah ya faɗa ya ce wani mutum haka za a gan shi a ƙazance kayansa dukun-dukun jikinsa a yaƙu ne kansa a tattare, amma da zai ci ma Allah alwashi sai Allah maɗaukakin sarki ya biya bukatarsa. Haka a filin alkiyama yake. Akwai mutanen da za a rena su a duniya, amma a gaban Allah su kowa da kowa ne. Wasu ka zo za su musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so musulunta amma waɗannan mutanen ne ba ma son ganin su. Wallahi da mun zauna kaya ba wanki, ga wari, ga ƙazanta, ga ba sa burushi, ga ba sa taje kai, ba sa wankin kai. Manzo Allah a ware mana lokaci in za mu zo a tura su gefe. In mun zo mun zauna mun gama tattauna da kai mun tashi a kira wasu. Allah maɗaukakin sarki ya ce mashi a'a. Lalle waɗannan mutanen su ɗin su Allah maɗaukakin sarki ya ya zauna da su. Kaga a duniya ko da an gan su kaskantattu amma a gurin Allah masu daraja ne. To a filin alkiyama haka za ta faru. Wallahi akwai wanda za a yi musu kallon shehunne ne taɓaɓɓu ne a ranar gobe alkiyama. Akwai wanda za a yi musu kallon kaskantattu ne ko masu daraja ne da kima a gaban Allah maɗaukakin sarki. Da akwai guri, da akwai kallo a lahira. Babu guri. Amma da akwai guri, wala da an sha kallo. Likulli mri'in yawma idhin sha'anur yughni. Allah ya ce kowa ta kansa ta ishe shi. Wannan nafsi nafsi din ba inda za a daina nafsi nafsi wallahi kaga ka huta a aljanna yadda ka san in azumi ya taho gangarar magariba za ka ga ba wani abu da yake maka daɗi in ba ruwa ka zuƙa ba to wallahi aka tafi alkiyama babu zaman lafiya he ka ganka ka higa ka zauna akan gado ka sha inuwar aljanna to a lokacin da za ka yi ajiyar zuciya to lokacin da za ka yi ajiyar zuciya ka zauna a kujerar ka kuma ba ma ke duk abokan shigowa sun shigo wanda za a kaɗa su kuma an riga an kaɗa su shi yasa babu lokacin kallo duk wanda yace zai kallo a lahira yawo da rikaici amma da da lokaci da an sha kallo a lahira Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu dace التاسعة مسألة ترى تفسير الآية الرابعة أم فسر من آية لن تقول أما يجيب المضطر إذا دعاه العاشرة مسألة تقوم annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah duk duniya ba asararri ba lalatacce ba wulakantacce irin wanda ya kira abokin halitta dan uwansa yana neman alkhairi a gurinsa wallahi yafi kowa talauci da lalacewa duk wanda ya riki wani wallahi ya gama lalacewa wanda ya sa rai malam wane zai iya sa ni a inuwa malam wane zai iya bani arziki wali wane zai iya hutar da ni in na mai fadanci na mai hidima zan huta wallahi wannan yana daga cikin asararru a duniya in dai wani zaka rike ba Allah ba to sunanka asararre wannan babu laifi a yi mu'amala da mutanen arziki a zauna da malamai a kyautata musu amma ana kyautata musu ne saboda sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai zaman tauhidi dalilin duk wani dalili ba wannan ba akwai yaudara kai a cikin shi da haka duk wanda ya rike wani ba Allah ba wannan babban asararre ne a duniya alhadiyatu ashara matsala ta goma sha ɗaya kenan ko annahu ghafilun min du'a'i da'i la yadri annahu annahu ghafilun an du'a'i da'i wanda ake kiran bai san ana kiran shi ba. La ya dari anhu bai san masu kiran shi ba. In yasi yanzu ba ya mutu ba? To na rantse da Allah duk wanda suke kiran in yasi in yasi bai san suna kiran shi ba. Wallahi bai sani ba. Duk wanda suke kiran Sidi Abdulkadir wallahi Sidi Abdulkadir bai san suna kiran shi ba. Akwai masu kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk masu kiran manzan Allah ya manzan Allah kai mana arziki kai mana sutura wallahi manzan Allah bai san suna yi ba wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafil ba wanda Allah ya rage kowaye ka kira wallahi bai san kana yi ba da haka ko Madina ka je ka kira manzo Allah wallahi bai san kana yi ba wataƙila akwai dogaciya ko idan ka kira manzo Allah yana ji yana ji ne yana ce bai ji kai kuma ka ce yana ji ko Mhm. in ka je kabarin shi ina magana kira na addu'a ba na'am to me yake ji na'am idan an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati yace Allah yana dawo min da ruhi na in amsa wannan salati din wannan ne tabbata amma dan ka kirayi manzon Allah ya baka arziki ya baka kariya ya tsare ka wallahi baya ji saboda Allah bai ba shi damar ya ji wannan ba barantana ya amsa tunda ya ce min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun kowaye ka kira wallahi ba zai ji ka ba da haka duk wata bukata da kake da akwai Allah kadai zaka ga yawo shi kadai zai ji kuma shi kadai zai iya bada ta الثانية عشرة مسألة قوم شابيو أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي kai wannan kiran da kawa wanda ka kirawo a duniya shine ma dalilin da zai sa kun yi gaba da shi a ranar gobe alkiyama da wanda ya daga hannu ya roki manzon Allah wata bukata a duniya to sai sun yi gaba da manzon Allah a ranar gobe alkiyama duk wanda ya kira shehu to ya kirawo adawa tsakaninsa da shehu saboda bala'i yake jaza masa a gaban Allah. Wanda ya rike malaminsa zai roki malaminsa to wannan ku da ranar gobe alkiyama ko da malamin ya amince a duniya wallahi a gaban Allah sai sun yi gaba. Wa hum an du'a'ihim ghafilun. Wace wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah tsare mu da zibabu. الثانية عشرة كو الثالثة عشرة كو كو الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤك تسمية تلك الدعوة إبادة للمدعوي Allah ya kirawo addu'a kiran da za ka wa wani, Allah ya kira shi a matsayin ibada, wa hum an du'a'ihim ghafiluna. Arrabi'atu ashara, kufurul mada'uwi bitilkar ibada duk wanda aka kirawo za su yi butulci a gaban Allah su ce ba su ma san suna kiran shi ba haka Allah madaukakin sarki ya bada labari za a yi a gaban shi Allah madaukakin sarki ba mu ma san suna kiran ka ba ma kanu iyana ya abuduna Allah ba mu suke bauta ba bal kanu ya abuduna jin aksaruhum bihim mushrikun sai Allah da yawansu wallahi duk shaidanu da aljanu suka bautawa Allah mu ba mu san ma ana kiran ka ba ba a san ma ana kiran mu ba da haka ba wani wanda zai karbi ibada a gaban Allah madaukakin sarki al-khamisata ashara al-khamisatu ashara matsala ta goma sha biyar anna hadhihi al-umur hiya sababu kaunihi aballan nasi waɗannan abubuwan da aka jera wanda ka kirawo zai sa ka yi shirka wanda ka kirawo bai san yana kiran ka ba wanda ka kirawo sai kun yi gaba da shi wannan addu'ar da kai ka zama mai bautar wani waɗannan jeren giwar bala'in da musifin da asara yasa Allah ce ka fi kowa lalacewa da bata a duniya Allah ka sa ba ma ciki asadisatu ashara tafsirul ayatil khamisa an fassara mana aya ta biyar a cikin babi din na'am amma yujibul mutarra sai ita ce ta hudu ita ce ta zama ta biyar kenan ko السابعة عشرة مسألة قوم شابير الأمر العجيب وانا أبين ماماك وهو إقرار عبادة الأوثان شين تبتر ود ما سبو ترقما كاسكي بأنه لا يجيب المضطر إلا الله والله مشركي أزامن من ذن الله دكافيش sun yadda in dai a kunci ake an kai gargara sun yadda wallahi ba wanda ya isa ya magani sai Allah madaukakin sarki haka manzo Allah suka yi interview da wani balaraban kauye yace idan kana cikin tsanani kana cikin bala'i a ungurumin daji sai ka ji kana buƙatar agaji wa zaka kirawo yana so ya san waye Allah madaukakin sarki sai ce Allah yace to wannan shine Allah da ya cancanta ka bauta mashi yanzu ya tabbatar in ya shiga ƙungurumin daji yana ƙungurumin sahara ba gida gaba ba gida baya ba inuwa ba hanya yace in bala'i yayi bala'i wa zaka ambata sai kalli sama yace to wannan da ka kalli saman shine Allah shi kadai ya kamata a bauta mashi ba wanda iya kwatanta irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to tun ada mushrikai sun yadda in dai hali ya kai gargara ba wanda ya isa ya bada mafaka sai Allah madaukakin sarki wali ajli hadha dan haka ne yad'unahu fi shada'i in tsanani yayi tsanani suke kiran Allah mukhlisina lahu dina suna masu kiransa shi kadai ba gauraye a cikin wannan kira ba a taba samun wani mushriki ba bala'i yayi bala'i koda na yaki ne ya kirawo shehunsa ko annabinsa ko wai ba a taba samu ba in ka kira an kira shehu ko annabi wannan barna ce da ta faru a bayan musulunci kaga akwai baya kenan in dai arna kafin musulunci za su bauta wa Allah musulmi a bayan musulunci su kira shehunnai akwai tufka da warwara yasa Allah ce wa man adallu batan nasu karshen bata ne Allah ya tsare mu asaminatu ashara himayatul mustafa sallallahu alaihi wa sallam himat tauhid kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ga iyakoki na kadaita Allah madaukakin sarki da suka ce masa qumu bina nastaghifu bi rasulillah ku tashi mu nemi agajin manzon Allah sai ta innahu la yustaghafu bi ni kan ba a neman agaji na Allah ake neman agajin shi dan Allah ke hunne nawa ne suke iya yin wannan almajiransu su taso da bukata mu je wajen wane shi ne zai iya addu'a, da Allah ne za su ce, A'a, ba wani garanti don mun yi addu'a, Allah ne kaɗai idan an roƙa zai biya. Malamai ne suka iya sauke wannan girma. Yanzu shi fa abin da aka roƙi manzan Allah, amma fa zamanin zai iya yi. Wannan munafikin da yake cutar da musulmi, manzan Allah ba zai iya faɗa da shi ba? Manzan Allah ba zai iya yaƙar shi ba? Manzan Allah ba zai iya hukunta shi ba? Ba zai iya masa nasiha ba? amma saboda an ambaci kalmar istighatha sai ce a'a innahu la yustighathu bi ni kan ba a neman agaji na da haka in dai akwai haƙƙin Allah a cikin duk matsala in ta hada da kai to ka barwa Allah madaukakin sarki wannan yasa ko hatta sarakuna suna da wajibi a karan kansu wani lokacin fadawa suna ba su haƙoƙin da ba na Allah bane wajibin sarki ne sai ya sauki in amma gaisuwar da ba a yi sai ta Allah sai ka hana ka ce wannan Allah kaɗai ake ma in ka hiru ka karɓe akwai matsala a ranar gobe alkiya in amma kirarin da ya fi ƙarfinka sai Allah ka ce wannan ba wanda isa sai Allah maɗaukakin sarki to yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka duk wani jagora haka duk wani babba haka duk wani shugaba wajibi ne hima sai ya ba da kariya a tauhidin Allah maɗaukakin sarki wa ta'addub ma'allahi da kuma ladabin manzan Allah tare da Allah maɗaukakin sarki mun fahimta a babi shi ne duk abin da ya kaɗaitu ga Allah to manzan Allah yana barwa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai wannan shine ƙarshen babin abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. آمين.